نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب القراءة في الصبح مم.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما باب القراءة في الصبح wato al'imamu malik yana bin abin a sannu-sannu ne wato tun da dai kitabu salati ne ake ajiya mun yi magana a cikin abubuwan da ake karantawa game da sallar magariba da sallar isha'i نعم wato kuma a yau za mu ci gaba da kuma abin da ake karantawa na alƙur'ani a cikin sallar asubahi malam ya ce haddatsani yahya an malikin ubaidullahi wato ya ce mahaifina yahya yahya bunu yahya allaithi ya zantar da ni ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik imamu daril hijira an hisham bin urwata shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa hisham dan urwa an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwatu bin zubair anna ababakar ni siddiqa radiyallahu anhu urwa ibn zubair wato yana daga cikin tabi'ai waɗanda- waɗanda suka yi karatu a wajen sahabbai saboda urwa shi babban ɗalibi ne na nana aisha radiyallahu anha ya ce to haƙiƙa abubakar ne siddiq allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sallar subaha wato wata rana ya yi wa sahabbai da tabi'ai sallar asubahi a zamanin khalifancinsa faƙara a fiye ha suratul baƙarati firraka'ataini kilitayhima sai ya karanta suratul baƙara a cikin sallar asubahi a cikin rakawo'in guda biyu dukkaninsu wato kilitayhima wato wannan shine ake ce da shi ta'kidi wato a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu ga baki ɗayansu ya kasa suratul baƙara gida biyu a raka'a ta farko ya karanta rabi a raka'a ta ƙarshe ya karanta rabi na'am نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر عامر عامر بن ربيعة يقول صليت وراء عمر sallaina نعم صلينا وراء عمر بن الخطاب نعم عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل
Yahaya bin Yahaya al-Laythi ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Hisham bin Urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Urwa bin Zubair نعم Haƙiƙa Urwa ɗan Zubair ya ji Abdullahi ɗan Amir bin Rabi'a yana cewa, Sallaina wa ra'a Umar bin al-Khattabi subha, wato sallaina subha, mun sallaci sallar asubahi wata rana wa ra'a Umar bin al-Khattab, a bayan Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. wato a zamanin umar ɗan khattab yana khalifa na musulmi wato wata rana ya yi wa sahabbai da kuma tabi'ai sallar asubahi wannan abdullahi ibn amir ya ce faƙara a fi habi suratu yusuf wato a raka'a ta farko sai ya karanta suratu yusuf bayan ya karanta fatiha sai ya karanta suratu yusuf wa suratul hajji kuma a raka'a ta biyu sai ya karanta suratul hajji bayan ya karanta fatiha ƙira'atan baƙi'atan abdullahi ibn amir ya ce karatu wanda yake a hankali ba da gaugawa ba ba zube ba faƙultu urwa ibn zubair ya ce sai na ce da abdullahi ibn amir wallahi idan laƙad kana ya ƙomo hina ya tulu'ul fajir ya ce ina rantsuwa da Allah lalle inda har hakan ta faru to haƙiƙa ya kasance umar ɗan khattab radiyallahu anhu yana fitowa daga cikin gidansa saboda ya yi wa mutane sallar asubahi lokacin da alfijir ya keto wato baya makara baya fitowa a laitar yana fitowa a farkon lokaci bala ajal abdullahi ibn amir ya ce ƙwarai haka ne wato umar yana hutowa da wurwuri saboda haka yake samun wato yake cin yake yin amfani da wannan damar ya karanta suratu yusuf da kuma suratul hajji wato umar ya yawaita karanta suratu yusuf a cikin sallar asubi da ko da wato lokacin da aka soke shi yana cikin sallar asubahi yana karanta suratu yusuf ne wato ya zo shi wallahul musta'anu alama tasifun a sabarun jami'a sallahu an yi a tiyani biyu jami'a kamar yadda yake cikin sahihul bukhari wanda abdurrahman ibn auf kuma shi ya karasa sallar da aka janye umar na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن نعم أن الفراش في فسطة تبني عمير أن الفراش تبنى أن المرافسة فراش ستا أن الم- أن الفرافسة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في السبه من كثرة ما كان يرددها لنا wato yahya ibn yahya al-laythi yace al-imamu malik ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga wajen malamansa guda biyu ya jiyo daga wajen yahya ibn sa'id da kuma rabi'atu ibn abi abdurrahman al-mashhuru bi rabi'atir ra'ayi نعم an al-qasim ibn muhammad wato shi kuma waɗannan sahab waɗannan tabi'ai guda biyu sun jiyo daga wato al-fuqaha sab'a ɗaya daga cikin su shine al-qasim dan muhammad annal furafisa tabna umairin al-hanafi نعم haƙiƙa wannan mutum wannan tabi'i furafisa ɗan umair نعم ya ce ma a hadutu surata yusufa illa min ƙira'ati uthman bin affana iyaha مم.
ya ce bin haddace suratu yusuf ba wato suratu yusuf wanda take da wajen aya 111 a ƙira'ar al'imamu nafi ko aya 110 ko aya 112 ko 110 wani abu مم.
a wata ƙira'ar مم.
ya ce to ban haddace wannan surar ba illa min qira'ati Uthman bin Affan iyyaha fi subh face dai kawai saboda Usman dan Affan Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana karanta ta a cikin sallar asubahi مم.
wato saboda yawan karantawar da Usman dan Affan yake yi wa suratu Yusuf مم.
wannan shine yasa na haddace ta مم.
amma ba wai a gaban malami na je na zauna bai koya mun aya uku aya biyar aya goma har na haddace ta ba مم.
min kasrati ma kana yuraddidu halana wato furafisa yace saboda yawan yanda Usman dan Affan ya kasance yana tittisa karatun suratu Yusuf a gare mu a cikin sallar asubahi نعم wato kaga wajen aya 111 a cikin sallar asubahi مم.
wanda mu ina ga a sallar asubahin da asubahin da azhar da la'asar da magriba da isha'i gabaki ɗaya ba za ka iya karanta suratu Yusuf ba duka مم.
eh, ko ya kai مم.
na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبي في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك ان عبد الله بن عمر كان يقرا في الصبح في السفر بالعشر السور الاول من المفصل wato haƙiƙa abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa umar dan khattab wato ya kasance yana yin karatu a cikin sallar asubahi a lokacin da yake cikin bulaguro yana karanta surori guda goma na farko daga cikin tsiwarin mufassal wato surori guda goma a nan yake zaɓar guda biyu ya karanta an gane ko idan aka ce tsiwarin mufassal su ne surori masu tsawo daga suratul hujurat zuwa wato illa ashiyatan aw duhaha gane ku wato zuwa ƙarshen suratul nazi'at waɗansu daga cikin malamai ko suna ganin cewa suratul nazi'at tana shiga ne cikin awsaul mufassal waɗansu suna ganin cewa iwalul mufassal suna farawa ne daga suratu shura suna kaiwa can suratun nabai waɗansu kuma suna ganin hujurati nan ne farkonta to yana diba wato daga cikin surori guda goma na farko hujurat baf abdur da azariyat zawa ƙasa wato yana zaɓar guda goma nan na farko a ciki sai ya zaɓi surori guda biyu ya karanta su in ma ya zama to annaza'ir waɗanda suke ɗauke da kissa guda ɗaya irin kamar suratun najami da suratu iqtara bace sa'atu ko irin iqtara bace sa'atu da suratu qaf wannan duka naza'ir ne wato suna ɗauke da al'amarin da yake ɗauke da tashin alkiyama da makamantansu an gane ko fi kulli raka'atin bi ummil qur'ani wa suratin wato a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyu na sallar asubahi yana karanta mahaifiyar alqur'ani da kuma sura wato wannan yake nuni akan cewa ashe salatu subhi akwai buƙatar a yi karatu mai tsawo a cikin ta kaga al-imamu malik wato shine mai malikiya amma ya rawaito mana abin da magabata suke karantawa a cikin salatu subhi wato na ayoyi masu tsawo da kuma surori manya-manya wanda jigajigai ne wanda ba kowa ba ma ya haddace su to amma mu kuma a yanzu za mu ga cewa ko rabin wannan kake karantawa a sallar asuba za a iya cewa a masallacinka ana tsawaitawa ko rabin wannan kake karantawa to wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wato abin da magabata suka yi shine ya kamata a ce mu yi ba wai mu mu kirkiri namu ba na'am نعم باب ما جاء في أم القرآن حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن قريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لهقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده نعم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها قال أبي فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي نعم وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتح الصلاة قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين نعم كيف تقرأ نعم نعم نعم فقال كيف تقرأ إذا افتتح إذا افتتحت الصلاة نعم قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبعة وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي نعم الذي أوتيت باب ما جاء في أم القرآن wato wannan babi kuma yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda yake magana akan fadala ta mahaifiyar alkur'ani ita ta fatihatul kitab haddathani yahya an malikin yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ala ibn abdurrahman ibn yaqub wato shi kuma ya jiyo daga ala ɗan abdurrahman ɗan yaqub anna aba sa'idin maula amir ibn kuraizin akhbarahu wato haƙiƙa baban sa'id yancaccen amir ɗan kuraiz ya ba shi labari anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da ubayya bana ka'abin wa huwa yusalli haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya kirayi ubayyu ibn ka'ab da babbar murya a cikin masallaci lokacin da ubayyu ibn ka'ab shi kuma yana sallah wato da ya kiraye shi ubayyu ibn ka'ab bai amsa ba bayan ya gama sai ya ce wa ya rasulullahi inni kuntu usalli wato ina sallah ne sai ma'aike alaihi salatu wassalamu ya ce alamta su ma ƙaunar lahi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ai ko sallah kake idan manzan Allah ya kira ka za ka katse sallan ne ka amsa mishi saboda yana sallan nafila ce falamma faraga min salatihi lahiqahu to lokacin da ubayy ibn ka'ab ya gama wannan sallar tashi wato a can kisar daga Abu Sa'id ibn al-Mu'alla take lokacin da ma da ubayy ibn ka'ab ya gama wannan sallar tashi sai ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalam da ya jefa wa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadahu ala yadihi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗora hannun shi akan hannun ubayyubnu ka'ab wa huwa yuridu an yakhruja min babil masjid a lokacin shi ubayyubnu ka'ab wato lokacin da ya tarar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu to lokacin shi ubayu yana so zai fita ne daga masallaci faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi inni la'arju Allah ta haruja minal masjidi hatta ta'alama suratan ma an zalallahu fi taurati wala fil injili wala fil ƙur'ani mislaha wato ubayu bin ka'abu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi haƙiƙa ni ina ƙaunar ba za ka fita daga masallaci ba har sai ka san wata sura surar da Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da kwatamkacinta ba a daraja da girma a cikin littafin attaura ko a cikin littafin linjila ko a cikin littafin alkur'ani wato surar da ya zamanto ba ta da tamka a cikin waɗannan littattafan guda uku ba ta da tamka a cikin alkur'ani ba ta da tamka a cikin attaura ba ta da tamka a cikin linjila ƙwala ubayyun ubayyu bin ka'ab ya ce faja'altu ubadi'u fil mashi raja a zalika ya ce sai na shiga wato nake tafiya a hankali sai na shiga nake tafiya a hankali ja'ala min af'ali shuru'i wato suna daga cikin al'afa'al wanda take nuni akan fara abu shine faja'altu wato wa mithlu kada fil asahi karaba wa tarku an ma'azi shuru'i wajaba ka an sha'a sa'iqu yahdu wa tafiq kaza ja'altu wa akhadtu wa aliq kamar yadda dan malik ya faɗa a cikin alfiya wato faja'altu ubdi'u almashiya fil mashi wato sai na shiga ina ta jinkiri ina ta tafiya a hankali a sannu sannu raja a zalika saboda ƙaunar in san wannan sura mai girma surar da ba ta da tamka a cikin waɗannan littattafan guda uku. Sun maƙultu ya Rasulallahi suratan lati wa'adatani, Ubayi bunu Ka'ab da ya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya lasa mushi zumuwa a baki, amma bai ƙara mushi ba, kuma yana so a je mahallu shahid ɗin, sai ce sai na ce ya ma'aikin Allah. asuratan lati wa'attani wato ka bani labarin surar da kamun alƙawalin kafin in fita daga masallaci zan santa ko kuma allimni suratan lati wa'attani ka sanar da ni surar da kai min alƙawalin zaka sanar da ni imma akhbirni imma allimni qala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace da shi kaifa taqra'u idafta tahta salata wato idan za ka shiga sallah ta farilla me kake karantawa bala ubayyu bin ka'ab yace fa qara'atu alhamdulillahi rabbil alamin sai na karanta alhamdulillahi rabbil alamin hatta ataitu ala akhiriha har sai da na karanta aya ta ƙarshe ta cikin ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hiya hadhihi sura sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to wannan suratul fatiha da ka karanta ita ce surar da nake maka bayani a kai ita ce surar da ba ta da tamka a cikin alkur'ani ba ta da tamka a cikin ataura ba ta da tamka a cikin linjila wahiyar saba'ul masani wal qur'anul azim alladhi u'tit sannan kuma ita ce as-saba'ul masani wato sura wanda take ɗauke da ayoyi guda bakwai waɗanda ake yawan karanta su ake maimaita karanta su a cikin kowace sallah kuma ita ce mahaifiyar alkur'ani mai girma wanda Allah ta'ala ce wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim alladhi u'titu wanda aka bani wanda Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim نعم وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعه لم يقرا فيها بام القران فلم يصلي الا وراء الامام نعم وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن ابي نعيم وهب بن كيسان shi kuma ya jiyo daga abinu ayyim shine wahab ɗan kaisan haƙiƙa ya ji jabir ɗan abdullahi allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa abdullahi ibn haram ya ji jabir yana cewa man sallara ka'atan lam ya ƙara fi habi ummil ƙur'ani wato dukkan wanda ya salla wanda ya sallaci raka'a wanda bai karanta mahaifiyar alkur'ani ba a cikin wannan raka'a din falam yusalli to baya da sallah illa wara al-imam sai dai in ya kasance mamu ne yana sallah a bayan limami kuma al-imami din yana sallah ne a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta to a wannan lokaci karatun limami shine matsayin karatun mamu wato idan ƙara al'imamu fa'ansitu idan limami yana karatu wato ku kuma mamu sai ku yi shiru ko manzan Allah ce man kana lahu imamun fa ƙira'atul imami lahu ƙira'a wato duk wanda ya kasance yana sallah a bayan limami to karatun wannan limami din wato shine a matsayin karatunsa na'am باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة فيما لا يجهر نعم فيما لا يجهر فيه بالقراءة نعم نعم حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولاه مولاه هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج وهي خداج وهي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمزني نعم فغمز ذراعي ثم قال اقرأ في نعم اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل شكرا باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة وتوانا بابي ينا مغنى dangane da yin karatu mamu ya yi karatu wanda yake sallah a bayan limami a gurin da shi limamin baya bayyana karatu wato fi salatin lati la ya jaharul imamu fi habil qira'ati a cikin sallar da limami baya bayyana karatu a cikinta ko kuma a cikin raka'ar da limami baya bayyana karatu a cikinta wato wannan babu abin da ya kunsa kenan حدثني يحيى عن مالك يحيى يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب wato shi kuma ya juyo daga ala ɗan abdurrahman ɗan yaƙub annahu sami'a abas sa'ib maula hisham bin zuhura haƙiƙa ala ibn abdurrahman ya ji baban sa'ib yancaccen hisham ɗan zuhura yana cewa sami'tu aba hurairata ya ya ce na ji abu huraira abdurrahman ibn sakhar yana cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man salla salatan lam ya ƙara fiye habi ummil ƙur'ani fahiyar khidajun wato dukkan wanda ya yi wata sallah daga cikin salloli na farilla wanda bai karanta mahaifiyar alƙur'ani ba a cikin wannan sallar tashi to wannan sallah tashi bari ce fahiyar khidajun wannan sallah ce bari wanda bata cika ba fahiyar khidajun sallah ce bari ba cikakkiya ba shine ce ghairu tamamin wato ba cikakkiya ba ce sallah ce wanda take ragaggiya mai faɗin gaske ƙala wato abu sa'ib ya ce faƙultu ya aba huraira sai na ce ya kai baban mage inni ahyanan akunu wara al'imam ya ce haƙiƙa ni a waɗansu lokuta ina yin sallah a bayan limami to yaya za a yi dole ne sai na karanta wannan fatihatul kitab din fala abu huraira lokacin da aka mai wannan tambayar to shi wanda ya mai tambayar abu sa'ib ya ce fahamaza zira'i wato sai zunguri damtse na tun baƙa laƙara biha fi na fisika ya farisiyu wato sannan sai ya ce da ni ya kai farisiyu ya kai wannan mutum ka karanta ta koda a cikin zuciyarka ne wato koda limami yana karanta ta a bayyane to kai ka karanta ta wannan ita ce fahimta ta abu huraira daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu abu huraira shi yana ganin cewa koda limami wato a sallar magariba ce a rakawo'i guda biyu na farko ko a rakawo'i guda biyu na farkon isha'i ko a sallar asubahi to za a karanta fatihatul kitabi ne ko da da baki ne a hankali amma malamai da yawa sun saba mashi daga cikin sahabbai yace dan ni na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ubangiji wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya daukaka yace basamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wato na raba fatiha na raba fatiha wanda take wajibi ne karanta ta a cikin sallah tsakankani na da bawa na gida biyu wato as-salata anan an ambaci fatiha da as-salata saboda ita ce ake karantawa a cikin sallah an gane ko min babi tasmiyatul kulli bismil juz'i فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabin na farko ga baki ɗaya ni ne ake girmamawa ni ne ake yabo ni ne ake yi wa kirari rabin kuma na ƙarshe na bawana ne wato bawana ne yake yin addu'a yake neman waɗansu abubuwa a wajen mahalicinsa wali abdi ma sa'ala kuma bawa na zan ba shi dukkan abin da ya roƙa a cikin wannan suratul fatiha ɗin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ku karanta bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da bawa ya faɗi wannan ayar ta farko to Allah subhanahu wa ta'ala zai ce hamidani abdi wato bawa na ya yabe ni ya yi min yabo ya ce yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin talikai wa ya ƙulul abdu arrahmanin rahim wato bawa zai ce arrahmanin rahim Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne mai babbar rahama a nan duniya wanda ta haɗa kowa da kowa ta shafi mumini ta shafi kafiri arrahim wanda yake mai keɓantacciyar rahama ga bayinsa waɗanda suke muminai a gobe kiyama ya ƙulullahu a tsina alayya abdi wato lokacin da bawa ya ce arrahmanin rahim ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ce bawana ya yi min kirari wato bawana ya yabe ni sannan kuma ya yi min kirari wa ya ƙulul abdu maliki yau middin wato bawa idan ya ci gaba da karatun fatiha ya ce maliki yau middin wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin ranar sakamako ranar tashin alƙiyama ko maliki yau middin wato Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallaki shi ne sarki na ranar sakamako ya ƙulullahu Allah subhanahu wa ta'ala zai ce majjada ne abdi wato bawana ya girmama ni ya bunƙasa ni ya mutunta ni sama da kowa wato shi ne at-tamjid at-ta'zim bawana ya girmama ni ya ƙulu abdu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wato bawa zai ce ya ubangiji iyaka na'budu wato gare ka muke bauta kai kadai wato ba ma bauta wa kowa in ba kai ba wa iyyaka nasta'in sannan kuma zuwa gare ka ne kadai muke neman taimako wato la na'budu illa iyyaka wala natlubul ma'udata illa minka ba ma bauta wa kowa sai kai kadai sannan kuma ba ma neman agaji da taimako a wajen kowa sai a wajenka fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi wato Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan ayar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rabin tawa ce rabin kuma ta bawa na ce wato al'ibadatu li wal isti'anatu minni ila abdi wato neman taimako ka daga bawa na wal isti'anatu min al abdi ilayya wato wajibun alayya an u'ina abdi wato bauta tawa ce ni ne za a bautawa ni kadai sannan kuma neman taimako da bawa zai ni ne zan taimaka mishi shine rabin nawa ne iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kuma rabin da bawa na ne eh wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roka kuma zan bashi يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bawa yana cewa ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki wanda yake mai kyakki shine tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ba tafarkin wanda kai hushi a kansu ba wanda aka yi hushi a kansu ba kuma ba tafarkin waɗanda suke batattu ba Allah zai ce fa ha'ula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala wato waɗannan abubuwan da wannan ayoyin suka kumsa wato na bawana ne bawana ne ya yi roƙo wali abdi ma sa'ala kuma bawana zai samu abin da ya roƙa ɗin na'am wadda ne an maliki na an hishami bin urwa an abi annahu kana yaqra'u khalfa al-imami fi ma la yajharu fihi fihi al-imam bil qira'ati ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwatu bin zubair أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة حقيقة أروى ابن الزبير يا كسنتينا ينكراتو أبايا الإمام إذا ينا صلى أبايا الإمام يا كسنتينا ينكراتو أقولن الإمام بايا بينا ودا كراتو نعم وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد وأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك وتولى آثار غدابيو da na shi alƙasim ɗan muhammad da kuma na shi nafi'i ɗan jubair ɗan mut'im duka suna tabbatar da cewa wato wanda yake yin sallah a bayan limami mamu kenan idan ya zamanto a sallar da ake bayyana karatu ce ba zai yi karatu ba ko kuma a raka'ar da ake bayyana karatu ce ba zai yi karatu ba a tare da liman zai zamanto shi mai shiru ne mai saurare ne saboda Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa an situ la'allakum turhamun amma idan ya zamanto limami sallar da ake ko raka'ar da ake ba a bayyana karatu a cikinta to a wannan lokaci shi ma mamu zai ba da nashi ƙoƙarin shi ma zai yi karatun fatiha da sura in gurin da ake karanta fatiha da sura ce in gurin da ake yin iktifa'i ne da sura da da fatiha kaɗai ba a karanta sura zai karanta ta shine al'imamu malik bayan ya koro waɗannan athar guda uku ya ce wa zalika a habbu ma sami'tu ilayya fi zalika wato wannan abun na yin karatu a gurin da limami baya bayyanawa da kuma yin shiru a gurin da limami yake bayyana karatu shine mafi soyuwar abin da na ji zuwa gare ni cikin yin karatu a bayan limami wa bi hadal qadar kifaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك